صلى على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهدر والكافر بنوة تأتي لنا بالزفر نعم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين نعم قال قائل منه wani mai faɗa a cikinsu sai ya ce to wane ne shi huwa yahuda shi ne yahuda babban wato babba a cikinsu la ta katilu yusufa kar ku kashe yusufu shawara ta da ku wa alƙuhu ku dai jefa shi fi ga ya ba jibbi a duhun rijiya to ai kaga ba cinya ba kafa ba ka a kashe shi amma a jefa shi rijiya to me zai fara a rijiya to shi ne أي مظلم البحر مظلم البئر دون ريديا وفي قراءة أو تزم أو تقراءة في غياب في غيابة الجب نن أو تقراءة في غيابة الجب to in kun yi haka yalta ke tsohu ba abin sayyarati sashen matafiya sai su zo su tsince su tsince shi in kun in kun kasance fa'ili na masu aikata ma rattu baban da kuka yi nufi mina tawriki na raba mu Yusuf da baban shi to fa ku tuhu ku isu bi hada da zalika da wannan قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون kaji shirin ku da aka yi kenan to za a je a zartar da shi kalu sai aka je wajen baba daga ce ya bana ya babanmu malaka me yasa ne la ta manna mu sai muka baka yadda da mu ba ala yusuf akan yusuf a koda wasu kana nan da shi ba ka yadda mu ya haɗu tare da mu wa inna lahu lanasuna ga mu masu tsayawa ne akan maslahohinsa masu nisi masu nasiha ne gare shi ai la qaimuna masu tsaya ne bi masalihi da maslahohin shi أرسله معنا غدا يرتئي ويلعب وإنا له لهافذون abin neman mu gare ka baba arsilhu ma'ana gadan ka kyale mu da ka kyale shi da mu gobe ai ila sahara mahita tare da shi ila sahara zuwa daji narta mu je mu ci 'ya'yan itace mai mu saki husku mu saki jiki mu shakata wani al'abu kuma mu ta wasa da na'am billoni wal ya'i yal'abu shi ta yartau shi yusuf din wa yal'abu ya wasa shi yusuf in ko shi in nuni ne to mu din ne mu ƴaƴan su ƴaƴan yaqubu wato ƴan uwan yusuf ai fi ma a cikin su ta ainan shidu mashakata wa natasu mu yalwatu wa inna mu lahafizuna masu kiyayewa ne lahu gari za mu kai matukar kula da shi
قال إني ليوزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن أن يأخذه الذيب وأنتم عنه غافلون قال sai Yakubu ya ce inni ni la yuzuni ne an ta zahabu bi ni fa ta hiya ku da shi ya kan bakanta mai rai ban jin daɗi lifiraqihi saboda rabuwa da shi wa khafu ina jin tsoron fa an ya kula huzibu ku dawo ku ce man kura ya cinye shi kaga ya ba su kofa almuradu bihi muradin kura ba wai wani kura ne da ba aljinsu jinsin kura dai saboda wa kanat arzuhum kathiratan bi kasar ta zama yawan kuraye wa antum ku gafiluna kuna masu raukana anu daga wani ai mashguluna kuna shigaltuwa da wasannin ku قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبتنا إذا لخاسرون kalu suka ce la in akala huzibu wallahi in har muka bari kura ya ci shi wana na usbatun muna da yawa haka jama'a inna to kenan mu inna mu idan kenan la kasu to duk gajiyawa ta kai gare mu ta duk inda da gajiyawa take to ta kai ta karshen ta ya zo a gare mu fa arsalahu ma'ahu sai kyale shi sai sake shi tare da su فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه غيابات الجب وأوحينا
falamma zahabu bihi yayin da suka tafi da yusufu wa ajmu suka taru akan ka karfan niyyar an yaji aluhu su jewa shi kawai fi ga bacin jibi a duhun rijiya to wajen abu lamma lamma mahazufin wato abin sharewa na aifa alu zalika sai suka yi haka din da an naza uka nesa suka tuba rigarsa ba da barbi bayan sun doddoke shi wai hanati sun wulakanta sun jajja shi a ƙasa wai radata kalimi da katili da nufin kashe shi wa da lau suka zura shi cikin rijiya falan ma wa sala ila nisbil bi ila nisbil bi yana kaiwa rabin rijiya alƙawu sai suka saki igiya sai ya tafi wurwurwur ne ya mutu dan kai je ya mutu kawai fasa kada kawai sai ya fada filma ya cikin ruwa bai fada kan dutse ba awa sai ya taro ila sakaratin zuwa wani dutse da ke cikin rijiyar fana da sai suka kira shi ba jaban sai ya karba masu ya zullu ramatu yana jike yana tar yana zaton tausayi ne ya motso musu a ba ina ashe da ran shi fa aradu sai suka yi nufin radakahu bi sakaratin su kwankwaɗe shi da ida da dutse wa manamu yahuda sai babban ya ce a'a ba kwa yi haka ba wa auhaina to wajen yusuf kuma in ji ubangiji sai muka yi mai yusuf auna ilai sai muka yi masa wahayi biljibi a rijiyar wahayu hakikatin hakikan wahayi ba wai ilhama ba ne wala wusa ba a tara sana yana ɗan shekara goma sha bakwai saboda gatanci auduna haka bai ma kai shekara sha takwas ɗin ba ta diminan dan na tsawa lahu ilkalbihi ga zuciyar yusufu muka ce masu yi haƙuri duk wanda ka gani ya samu girma to kakai binciken ya aka yi hau wannan tudu ba da daɗi ya haushi ba latu ba latu na ji annan za ka ba su labari ba da yau ko bayan yau wata sai ka ba su labari da amrihim da wannan aikin da suka yi ma da amrihim hada da wannan aiki da suka yi maka wa a lokacin la ya shuru na babika ban san ma da kai ba su gane ka ba halal inba halal inba halal inba'i lokacin ba da labarin sun manta da wane ne yusufu dan suna ganin an gama da shi tentini
waja'u abahum isha'an yabkun an dawo gida waja'u abahum sai suka zo baban su isha a lokacin isha'i wato lokacin wakatul masa'i lokacin marece yabkuna suna ta kuka amma fa kukan ba na zuciya ba qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inna mata'ina fa akalahu وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا لك يا أبانا بابامو تاوهر تاكاري با إنا ذهبنا منتفي نستبق منا هلبه هلبه wata raka na Yusufa to tunda mun ga Yusufa karami ne sai muka aje shi inda mata'ina wajen kayanmu ba mu auke ba fa aka lahu zibu kawai mu dawo sai wanda kurawa ya cinye shi amma wa ma an tabi mu'minin lana mun san ba za ka yarda da mu ba walau kunna sadiqina ko da ta bayyana muna masu gaskiya inda ka gare ka ba rani ne ya kawo rani shine lata hamta lata hamtana to da sai ka tuhumce mu fi hadhihi alqissati a wannan kisa lima hafati yusuf dan tsananin san ka da yusuf da yusuf to fa kai anta fa kaifa anta to yaya fa kaifa to ya kenan haka ta faru an ta tasiu tasiu zannabina ba mu yi ba ka ce mun yi to na ga mun yi
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاءوا نعم والله المستعان على ما تصفون waja'u suka zo ma babansa alaƙami alaƙami sihi bidamin kadibin wato da jini na ƙarya a rigar ta a rigar shi yusufu ai ri kadibin ma mabucin ƙarya da an zaba hu kaji yadda suka yi zuwa suka suka yanke da an zaba hu sakalata wata ya akuya suka je suka yanke walata hu sai suka cakuɗa rigar nan bidamin ha da jinin da jinin da jinin akuya wa zahilu sai suka manta suka shagaltu an shaƙi su kyakke ta rigar ai kaga yan tun da kura ce ai ba mutum ba ce za ta fata-fata da shi da naman shi da rigar shi to sai suka manta ba sai yayya ga rigar ba wa kalu sai suka ce ina hujinin nan da kake gani ba ba da mu a jinin yusufu ne kala yaqub sai yaqub ya gani ya ce lamara ahu yayin da ya ga jinin nan ya ga rigar nan ba kyakke ta ta ba wala mara ahu sai yayin da ga rigar nan lafiya lau amma ga jini fa tsaba wa ne makadabahum nan ya gane ƙaryarsu sai ya ce oh bal oh sawalat lakum anfusukum anfusukum anfusukum amra ku dai ku je zuciyarku ta kada ta kawata muka yin wani abin da bai dace ba fa fa'altum kuka aikata shi bi yusuf da yusufa fa amma fa sabrun jamilun ai fa amma fa amri lamarina sabrun hakuri kawai jamilin mai kyau shine magani na la jaza fi wanda ba girgiza a cikin sa wa huwa khabaru mubtada'in shine labarin mubtada labarin wani mubtada ne mahdhufin shafafe kamar yadda na faɗa amri ai fa amri sabrun jamilun wallahu almusta'an ba wani ba wani abin taimako in ba Allah ba Allah ne kawai abin neman taimako ai almatlubu minhu shine abin neman abin nema a gare shi al'aunu shine taimako alama ta tuhu na kan wannan abin da kuka ambata mini min amri yusufa na lamarin yusufu وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فعدل جلوه قال يا بشر هذا غلام وأسروه جراء والله عليم بما يعملون من لا وجريد يوسف وجاءت سيارة سيقا وتنسمت فيها musafiruna matafiya min madiyana sun hito madiyana ila misra za su misra fa nazalu sai suka sauka kariban kusa min jubbi yusuf gari je yusuf fa arsalu walidahu sai suka tura dan aikensa wajen ɗebo ruwa mai ɗebo masu ruwa sai suka tura shi ai allazi yaridul ma wanda yake gangaro mai ruwa li yaskiya minhu dan su sha daga gare shi yana zuwa fa'adala dalwahu sai zira gugarsa filibiri cikin rijiya fata allaka biha yusuf yusuf na jin saukar guga sai ya makalkala igiyar guga fa kharajahu sai ya fito da shi falan ma ra'ahu yana ganin sa kala sai ya ce ya bushra kai albishirina mai mai ma'ana farin ciki na wa fi qira'atin ya bushra wani da wato kiran wannan kalma majazun majazi ne ai ihidari halarto fa hada wa katiki lokacin ki kenan hada gul hada wannan gulamin yaro ne fa fa alima bi ihwatu sai yan wansu suka ji suka sani da shi wannan ya mai mai dibar ruwa su yan uwan Yusuf kenan ba ta sai suka zo shi suka zo masa wa asar ruhu sai suka koye mashi labarin abun ai aka fawo suka ɓoye amurahu lamarinsa ja'ili suna masu sanya yusufu bidatan wato sil'a kayan kayan sayarwa da an kalu sai suka ce a hada abna wannan yana ashe nan yazo ya fada ai bawon mu ne a baka ya gudu ashe sai ya wurin gudun shi yazo ya fada rijiya wasa kata yusufu sai yusufu bai shiru bai ce komi ba haufan dan tsoron min an ya katulo in sun anshe shi suka yi gaba da shi tun da bai mutu ba a wannan kasar bai san irin kisa da za su yi mashi ba wallahu ubangiji alimun masani ne bima ya amalu da abin da suke aikatawa wa sharauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'aduda wa kanu fihi min az-zahidin wa sharauhu sai suka sayar da shi minhum daga gare suka sayar shi daga minhum daga gare su bi samanin da waɗansu kuɗi bahasin wulakantattu ai na kisan tauyayyu da rahima waɗansu 'yan dirhamomi ne ma'adudatin da ba su da yawa ba ishirina dirhami ishirin awai sinaini wa ishirina ko kuma dirhami ishirin da biyu wa kanu yan uwan yusuf sun suka kasance mina zahiri na masu karanta kwaɗayi fiye cikin yusufa فجاءت به السيارة إلى مصر sai matafiyan nan suka je da Yusuf Misra fa ba'ahu allazi ishtarahu wanda ya saye shi din nan sai ya sayar da shi bi 20 dinara kaji ninki bisa ninki dinari 20 wa zawjayn alin da takin takalmi biyu wa thawbaini da kala kaya biyu
وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
waƙalar da zuciyarahu min misra wannan da ya saye shi a misra din nan wa huwa sunan shi kitafiru al'azizu wanda yake mai girma ne a gwamnati sai ya ce limrati dan ma'aji ne limra wa limrati sai ce matarsa zaliha ita ce zaliha akirmi ki girmama masuwahu matsayin wannan yaro makamu ki girmama ki girmama matsayin matsayinsa inda na wajen mu dan ba su haihuwa asa yana kusa an yamfa na nan gaba ya amfane mu aw natakhidahu waladan kuma mu rike shi matsayin da wa kana hasuna ya zan bai da bai iya zo ma iyali bai iya tarawa da mata wa kana wa kadhalika ai kama najjaynahu inji ubangiji kamar yadda muka tserar da Yusuf min alqatl da kashi wal muka tserar da shi daga duhun rijiya wa tsafna alaihi qalba kalbal azizi muka karkatar da soyi zuciyar azizi misra a gare shi to makkan na yusuf haka za mu baiwa yusuf ni iko fil ardi a cikin ƙasa ai ardi ardi misra ƙasar misra hatta balaga ma balaga hayya kai inda zai kai kuma man yaka ne walau an wallinu allima dan mu sanar da shi min tawil al ahadisi fassarar mafarkai ai ta'dirin ru'ya shine fassarar mafarki atafin shi wannan din atafi ne alamu kaddarin wato bisa wani abin da aka kaddarta muta'alliqin mai ratayuwa bi makkanna ai mun bashi daraja ne linumallika hudan mu bashi sarauta au koko alwawu wawu din nan za'idatun qari ne wallahu ubangiji galibin marin jayi ne ala amri bisa lamarinsa ta'ala ubangiji la yu'jizuhu shay'un wani abu baya buwa ya ubangiji walakin na aka sanar sai dai mafi yawan mutane wa mulku faru su ne kafirai la ya alamu na zalika ba su sanin haka ba walamma balaga ashiddahu atainahu hukuman wa ilma wa kazalika najzil muhsinin walamma balaga ashiddahu yayin da yake cikan karfin sa wa huwa 30 sanatan shine shekara 30 aw 30 ko da 33 atayna hukuma sai muka bashi hikima wa ilman da karatu ai fiqhan fahimta ta dini cikin addini kabla an yuba asan nabiyan tun ma kan aiko shi annabi aka bashi wannan wannan kyaututtuka wa kadhalika ai kama jazainahu kama yadda muka saka mai yusuf abubuwan da aka yi mai to na jizil musinina haka nan muke saka masu kyautatawa la anfusin ga kawunan su وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثويه انه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها wannan da ɗaya Yusuf yake a cikin ɗakinta to sai ta bide shi annabi ga kansa ay talabat minhu wa hiya zaliha ita ce zaliha sai ta nema a gare shi an yi waƙi a ya taro ya tara da ita wa gallaqat al abwaba ta kukkulla kofofi lil baiti na daki wa qalat lahu ta ce mace hay tal gare ka ay halin mataho lita wallamu litabini wa fi qira'atin bi kasr al hi talak wa ukhra a wata qira'a amma bi dhanni ta'i hi tulak wato kai nake kai kadai nake saurare dama ta rage gare ka ma'ana qala sai ce ma'azallahi Allah ya sauke min Allah ya sauke min a'udhu billahi ina neman Allah tsari min zalika da haka innahu ai Allah bisharani bawan Allah nan da ya taimake ni ya saye ni rabi shine mai gidana wa hasana maswa ya kewaye kyautata matsayina fala akunahu ba zan iya cutarsa ba ba zan yi ha'inta sarfi ali a cikin iyalinsa innahu shani yadda yake la yuflihu zalimun masu zalunci ma'aim azinati mazinata ba sa rabauta walaqad hammat bi wa hammajaha laula an ra'a burhan rabbi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin walakar hamad bai ta damu da shi iyakar damuwa ai kasa da minhu ta zaku da shi ta zaku da shi aljima'i yin jima'i da shi ta zaku da taga dai ta yi jima'i saboda kyau da Allah ya bashi daya kenan sannan ita ga kuruciya ga mijinta baya ba iya amfani da mata zaman dai mai daraja ne kawai take gidan shi kuma ana ba ta abinci mai kyau tana ci ga wannan ai dole sha'awa ta rinjaye ta wa hammadaha shi ma ya damu da ita ai kasa da zalika yayi nufin haka din laula in badan ra'a yusuf ya ga burhana rabbihi hujjan nan ta ubangiji ta ismasi wato Allah ya bashi wata kariya ka san mu ko mu anan mutane in mutum Allah ya bashi wani matsayi yana a gwamnati ai yana da kariya wanda abu kaza bai da bai yiwa ai matsayin ya soka a wannan matsayi to yana da kariya a wajen ubangiji qala ibnu abbas abdullahi tsaba ya ce musila lahu yaqubu an kamanta mashi yaqubu ne a gaban shi tana faɗa haka sai ga yaqubu fadar raba sadaru sai bugi kirjinsa fa kharajat shahawatu sai sha'awata ta fita mina na mini da kan yatsan shi to wa jawabu laula jawabin laula din nan to la jama'a lalle da ya sabe ta in ba din laula an ra'a burhana rabi din nan to la jama'a dole lalle talla yadda aka yi haka to da shi ma sai ya sabe da ita kazalika arainahu alburhana yadda kaga mun nuna mai burhani nan wato hujja ta isma to mun yi haka ne lina sarfa dan mu juyar da asu'a mugunta anu daga zuciyarsa ai da kina khiyanata ita ce ha'inci wal fahasha ko mu kore zina daga zuciyarsa innahu shi yusufu min ibadina yana daga cikin bayan mu al-mukhlasina wanda suke tsarkaka bi ta'ati a cikin jayya ko ko al-mukhlasina wanda mun tsarkake su ko ko al-mukhlasina masu tsarkakewa bi ta'ati cikin biya
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما, ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستبق الباب سكي رجل وجن قوفا أي بادر إليه يوسف Yusuf ya yi gaugawa wajen kofa lil firari don gudu, waye ita kuma ta yi gaugawa littashabbusi don cafke littashabbusi don cafke Yusuf. Fa amsa ka sai ta kame sauba hutufansa waje zaba ta fisgo shi ilaiha zuwa gare ta. Wakadda sai ta keta kanisa rigarsa min dubirin daga baya, ana yin haka ya samu da ya kuce. ta ga gudun ya maza ya riga ta wajen bakin kwagila mai gida ce wane me ya faru me ya faru sai ta yi maza sai suka hita tare wa alifa ya sai suka iske sayi da ha mijin na tale da babi nan wajen kofar gida fanarsa har nafsa ka san mata sai ta yi maza ta tsarkake kanta sun makala sai ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'a mai gida shin menene hukuncin wanda ya nufin aikata wani mummuna da iyalinka zinan shine zina kafin mai gida ya yanke hukunci sai ta riga yanke hukunci ai illa an gizgana akai shi gidan yari kawai ai yau ba su a daure shi aw azabun alim ko kuma ai mai azaba mai radadi da an yadurba da an yadurba shine abu buge shi bata ce a kashe shi saboda tana son shi alayya rawadatni an nafsi وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين kada Yusuf sai Yusuf ya ce ya faɗa mata barra yana mai kubutar da kanshi hiya rawa da tuni annabci mai gida ita fa ta neme ni da kaina ta neme ta neme ni ga kaina wa shahida shahid min ala akwai yaro a cikin mai shaida kawai sai shaida cikin iyalan gidanta ai ibnu ammiha wato dan amminta ruwaya an ruwaito annahu shi dan ammin nan kana fil mahadi ta samo shi ne dan tere no ka san ba haihuwa mace tana son ta dan rika ganin jujjuyawa da a gabanta to an samo shi reno dan dan uwan dan amminta ne to yana kwance fil mahadi a zanin goyo bai ma fara magana ba bai fara rarrafe ba faƙala sai kawai aka ji yaro mai gida saurara ka ji in ka na kanisu in ka rigarsa ya kasance kudda min kubulin ake an keta shi a gaba to fa sadaka lallai ta yi gaskiya wa huwa min al-kadibin shi kuma yayi ƙarya da yace ba shi ya neme ta ba wa in kana qamisu qudda min dubrin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin wa in kana qamisu in ko ka ga rigarsa an keta shi qudda min dubrin an keta shi ta baya ne to fa kaza ba ita ce makaryaciya wa huwa min sadiqin shi ko Yusuf da yace wallahi ba ruwan shi to shine mai gaskiya dan inda an ga shari riga ta kece a gaba to yayi kokari ya sadu da ita ne tana ture shi tana jayewa har ta keta mai riga amma ya gari gashi ta kece a baya ya ruga ne ta biyo shi ta biyo shi a guje ta hirgo ni gashi shi yasa ya kece to da haka shi ke in aka samu ka shi ke da gaskiya
فلما رأى قميصه قد من- من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم bala ma ra'a zawjuha yayin da mijinta ya ga kamisa huri ga Yusuf kodda an keta shi min dubirin daga baya kala sai ce innahu ai qaulaki fadakki ma jaza'u man arada bi ahlika su'an din nan to ƙarya kike yi min kai da kunna makircin ku ne kawai na mata inna kai da kunna ku ko mata makircin ku azimin mai girma ne kaji ba ji Allah ba inna kai da shaytani kana da'ifa kaji abin da Allah ya ce dan bangare da shaytan makircin kakka damu da makircin shaytan don makircin shaytan ba bakin komai yake ba amma yau gashi ga ubangiji ya ce inna kai da kunna mata makircin ku ba karami bane wani malami ya hita zai je duniya shiga duniya ya binciko ɗabi'un makircin mata ya karanto su sannan ya zo ya zauna da su duk inda ya je ji wani makirci na mace sai ya rubuta duk inda ya je rubuta makirci sai ya rubuta duk inda ya je rubuta makirci har yi shekaru ya yi littafi isasshe ya kamo hanyar dawowa gida sai ya biyo wata wajen bakin wata rijiya zai sha ruwa sai mai roƙi azar sai mace tana mai da wani abu nan karere ya ta ce ke yarinya na san karatun ku kun ga littafi nan da kike gani wallahi duk ɗabi'un ku ne na makirci shi na karanta za ka kaki wani abu ce Allahu akbar ai ko kai aiki in gani sai ni ga mata littafi kai sai ta tura shi ta ce to ka san wannan makircin
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين sun makala sai mai gida ya ce ya yusufu yusufu a arada na hada ka kyala wannan manta da wannan kawai ai hada al'amura wannan ka kyala wannan lamari wala ta zukuruhu da kaka ambata shi ga wani liyan layin shi a dan kai ya tsaitaitu a gari ke kuma wasta gafiri ya zalan- ya zalika zaliha ki nemi gafara uba gafara lizan biki ga zunubin da kika yi innaki kin kasance ke kunti kin kasance min alhadi na cikin masu zunubi wasta halal habaru haba labari ai bai boyuwa bahaushe ya ce ya tusa ba ta boyuwa a ruwa kawai sai labari ya bayyana washa ya daidaito a gari وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين wakala ne suwatun sai mata suka dinga faɗi fil madinati a cikin binni ai madinati misra binnin misra a ka ji wani labari kin je ni yan nan kin ji wani abun ba mamaki ya aka yi yan ai imra'atul aziz matar mai girma kamar ka ce yallaɓai to turawu da fataha ta nemi miji ta nemi bawanta annabsi ya sadu da ita bawa me aka yi me aka yi bawa kai karshe gaba ko ba mun gane san san- san shi ya cika zuciyarta ai tamizin ai ya cika da hob zuciyarta eh, wato zuciyarta ya rufu da san shi ai da kala hukuhu wato san yusufu ya shiga shagafa kalbiha marfin zuciyarta ai gilafahu mafi shine marfinsa inna mukan lanaraha muna ganin fi dalalin cikin kuskure mubinin mai girma kina mai girma kina mai daraja matan mai daraja ki nemi in ma ai za ki nemi ai ki nemi mai daraja ba wanda zai bata maki suna ba
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم falan ma sami arbi makarhin na yayin da ta je makircin mutanen gari ai gibata hina ana tseguminta tsegumin su lahagare ta labari ya yaɗu ga abin da ta yi ta ce awo ko ya cito da ko ya cito da ne miya ya shani za a nuna ma mace fa nake yawo ku arsalat ilaihin da sai ta gayyato su ta aiki ta tura ta tura zuwa gare su wa'ata da ita kuma ta yi tanadin mutaka'an abin da za a rika ci in ana a gincire ko ko ana yankawa lahunna ga mata duk wata fes fes lady duk sai da aka gayyato ta ta shirya tsa'aman abinci ya kutsau da ake yankawa da suke ne da wuka lil ittika'i inda dan wanda ake ci sanda ake gincira kaga isa kenan wa huwa al utraju shine lemun zaki wa'atar da ta tara su kowace ta zo cikin adanta ana takama an zo gidan ma'aji wa'atar sai ta baiwa kulla wahidatin min hunna sakina ga filat na lemu ga wuka kowa da yanka ma kanshi da ta mika masu ana ta hira ana ta galgaldu an fara dora wuka akan lemu kawo kalan da yusuf dama ta caba ma yusuf ado sai ta ce okhrus alaihin na ah kai kai ta wanda ka gaida iyayen gidanka in ba rashin ladabi ba ka ga baki an zo ai ka hito ka gaishe su sai ya hito yana hitowa kowace da ta yi har ta ga ido ta ga irin kyan da Allah ya halitta kala ma ra'ayina suna ganin shi a kabar na sai suka kama girmama shi wanda ake cewa bawan ne bawan ne wa kadda ana aidiyahu da suka kama da ta hannun maimakon a yanka lemu ashe ya tsaya ake ta kuma duk basu ji ba lissa kaki ne da wukake walam yash'urna bil alami ko zahi ba su ji li shuguli qalbihin da dan shagaltuwar zuciyoyin su bi Yusuf da kallon Yusuf wa kullun kace ha sallallahu subhanallah barki ya tabbata ga Allah ma haza kai wannan ba mutum bane ma haza bashar ai wannan ba mutum bane in haza kai na wannan ai ba kowa bane illa malakun karim mala'ika ne cikin mala'iku ma masu girma kaji sun wuce ta da nisa lima hawa huda abin da ya taro shi min alhusni na kyau allazi la yakunu adatan wanda ga al'ada ba a samun shi fin nasmatil bashariyya a cikin halitta ta dan adam fi sahihi ya zo a ingantaccen zance hadisi annahu yusufu hudiya shadaran na husni da aka halici rai ai da aka halici kyau sai aka raba biyu sai aka ba yusuf rabi rabi aka watsa shi a cikin halitta duk mutumin da ka gani ko macen da ka gani kyanta ya kai to tana cikin wannan rabin ne to shi ko yusuf shi nashi rabi ne to shi ko annabi ba ba cikin wannan nashi na musamman ne wannan zahon an sharikin fi mahasanihi shine shi wa annabi kan shi abin tsarkakewa ne to kuma sai kai mamaki wai an ce annabi ya yi Yusuf kyau to ya kai shi mata ba su rudu ba shi kan annabi an tura mu'ji an tura kwarjini an tura kwarjini a kan ba mai iya kallon annabi ya tsara ido ya kama na ido dole su ya so kai da kai shi yasa kisto duka ga ce annabi mai kyan huska ne mai dogon hanci ne mai babban kai ne mai manyan idanu dara dara ne mai baki mai haƙura kamar kaza ga gemu ga saje ga menene ne waya suka yara ne suka suka za suka kalle su ban san waye annabi ba ai mu a kai saboda Allah in ka je fada shugabanka ai fata kake ka hito lafiya amma kananan yara fa har wasa suke ta yi a wurin ba abin da ya zabe su ta bakin shehu ɗahir bauchi ne ko da kamar zaki ne zaki na kwance gaban uwar gidan shi yaron sai wani yaro ya koyi sakin hanya sai ya zo haɗo ma zaki ya ko zaki bai ce zo yana ta kama yana ta liliyar linsayen zaki sai uwar gida ce haba mai gida ya za ka bari dan adam ya zo yana wulakanta ka ta ce he a kyale shi bai san ni bane bai san ni bane amma da iyayen shi ne ai haka ba za ta faru ba ana nan ana duba ana duba sai ga iyayen yaro sun faɗo sai sai gaban shi gaban la sai suka yi da gudun kin gani ko zalim bai kalluwa saboda haiba baya kalluwa to kaji ne dalili kenan
قالت فذلكن الذي لمتنني ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال سي زبيها تتي ai imratul aziz ba matar aziz misra lamma ra'ad yayin da ta kaga ma halladihin abin da ya sauka ma mata sai ta ce fa zalikunna ai fa hada huwa allazi lumtunani fi zargi da kuke yi ana ta menene ana ya madidi ana terere ai na yi kaza na yi kaza to ai kun ga abin da ya faru to ni har ma kun yi abin da ni ban yi ba dan ni ban kada har na ce mala'ika ne shi ba fi hubbi cikin san shi to bayanin da bayani ne wannan da udur hadan yankan hanzarin ta gare su to tunda ta ga sun kadu har sun wuce ta da ce to wala karawatu a daina ba jin wata jita jita ni na bide shi an nafsi ga kansa fasta a sama kuma yaki to ina nan a matsayina wala illam yaf'al ma amuru in dai bai yi abin da na umurce shi bihi da shi ba to lan zanna karshen shi gidan yare zai kasance kuma in ya je gidan yare in sa wala yakuna min wala yakuna min sagidin a sa shi layin kaskantattu yan kwasa kashi to can zan sa kai shi ai azalili na wulakantattu fa qulna lahu sai mata ta ce a tsaye mana kai bawan Allah ka bi mun nan uwa gije ka zauna lafiya
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين kaga mai kaga yana kai da kuna azum ta yi aiki ko to yayi ba wata gulma ta sake tashi eh in mata ta tashi ai su suka yanzu suke kan gaba a wajen a wajen awo yanzu suke kan gaba har su wuce zaliga to an wuce sai aka wuce ala to mun da wajen yusufu sai yusufu ya ce rabi ya mai gidana asijinu rabi ya mai gidana asijinu ni gidan yari dai a habu ilai ya fi mani mai maye da unani akan abin da suke kira na ilahi zuwa gare shi wa illa tasrif anni in baka juyar da su baka baka juyar da kai da wannan makircin su ba anni daga bari na asma ina jin tsoron in karkata ilaihinna zuwa gare su wata ran wa ko kuma ka ga na karkata wajen su sai in zama min aljahilin cikin jahilai ai almudannibina masu masu masu zunubi to wal qasdu bi zalika wato nufi da haka addu'a'u addu'a ce fali za ƙala ta'ala da haka sai ubangiji ya ce mashi fastajaba lahu rabbuhu fasarfa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim fastajaba lahu rabbuhu sai ko ubangijin sai ya karba masa du'a'ahu addu'arsa fasarfa anhu kaidahun sai ya juyar da makircinsa ga yusufu innahu shi ubangiji huwa sami'u mai ji ne lil qawli ga fada al alimu masani ne bil fi'li da aiki thumma bada lahum min ba'd ma ra'aw la yati la yusjununahu hatta hin thumma bada lahum sannan sai thumma min ba'd ma ra'na thumma bada lahum sai bayyana a gare su cewa dai a kai su gidan yarin nan shi yafi min ba da ma ra'awul ayati bayan sun ga ayoyi addallati masu shiryawa ala bara'ati yusuf sa kubuta yusuf shine an yi sajinu su sa shi gidan yari dalla ala hada ya shirya akan ka cewa la yusdanna su sanya shi gidan yari hatta ila ai hatta hina har ya zuwa wani lokaci wato lokacin da yake yanka tsawo fihi kalamun nasi wato zancen mutane zai yanku a cikinsa fasu jina sai aka ce kai shi gidan yari ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني أأثر خمرا وقال الآخر إني أريني أعمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نريك من المحسنين
wadakala mahu sujina kaddara ko sai ta gita a yusufu an da zai je gidan yari sai ga waɗansu fatayani yara guda biyu wato bayan sarki guda biyu sun yi laifi za a kai su gidan yari gulamani bayi ne lil maliki na sarki ahadu ma ɗayansu saqi shine mai shayar da shi wal akhar guda kuma sahibu da'ani shi ke shirya mai abinci fara'a yahu sai suka ganshi yu'abiru ru'ya yana fassara mafalki faqala sai suka ce lanahtabiranna lanahtabiranna bari mu je bari mu jarraba yaron nan mu gani shin da gaske yake kuwa kala ahaduhuma sai ɗayan su yace wa huwa saqi shine ma'ana shi mai shayarwa kenan inni arani asiru hamran ni nayi mafalki ina matsan inabi wato ina matsa inabi ina balandin kenan ko ina jima ju abin nan ibnadi sai ina ba sarki wa qala al-akhar guda kuma ai sahibu ta'am mai bada abinci sai ce ni kuma inni arani ni ko abin da naga kaina a hamilu fawqa ra'asi khubzan ina dauke da wani masa akan ina dauke da shi a kaina ban mamaki ta kulu tsairu minhu tsuntsaye na cin wannan wannan gurasa ina ba mu labari bi tawilihi da fassarar wannan abin da muka gani to dama dukkan su abin da yasa za a kai su gidan yare an yi tsada da su ne su ba sarki guba idan sun ba sarki guba aka yi nasara kaga ya mutu masu son sarauta sai su an shi kuma za a biya su to shi mai shayarwa sai ce ba zai yi ba ba zai cuci mai gidan su tsakani da Allah ya amince mai to shi ma ba zai ba zai haice shi ba shi ko makwadaici sai ce nawa ne abin ai mai sauki ne to shi kenan sai ya kawo sai aka ba aka tsada sai aka ba shi guba sai je sa cikin abincin sarki da ya sa cikin abincin sarki aka kai lemu aka kai inabin nan da abincin sarki wajen sarki sai mai sha'awa ce ranka da ne karkace akwai guba ga abincin nan sai ya ce ya aka ya ce mai ba ne ce a ƙarya yake shi ne ya sa shi ƙarya yake shi ne ya sa shi shi kenan sai aka ce sai mai sha'awa ce to in gaskiya daga inda da ni da shi a ba mu dama mu ce amma shi ya fara ce sai ya ce bai ce ce to kun gani ko to amma inda za a gane magana gaskiya ce a kira kare a bashi ana kiran kare ana bashi yana loma guda yana bin kawai sai kare ya bare ce kun gani ko shi ne a kai ne a kai ne aka yi ta gaddama sai sarki ya ce do a tura su gidan yari a huta to shi ne aka tura su gidan yari shi wannan da suka ce da suka shiga tare da annabi wasu suka ce da suka yana fasar mulki dan a gidan yari da karo sai ce wane abu kaza ka ci dazu kuma an jima za ka ci abu kaza kuma sai ta tabbata haka ne shi Yusuf ne ke faɗi abu kaza ka ci ko ba kaza da kaza ka ci ba dazu sai ya ce lalle ko shi ne cika makana to kuma an jima kaza za ka ci sai gane da yana abin ce to bari mu jarba mu mu ga shin gaskiya ne wannan abin koko akwai wani shaddabaru to shine kamar yadda aka faɗa muku wannan mai shayarwa ya ce ya ga yana shayar da yana mata inabi wannan kuma ya ga yana ɗauke da gurasa a kan su tsuntsaye na ci ce to zan fassara musu bayan ya kira su zuwa ga Allah cikin ya nuna masa shi ba mai ba tsahi ba ne ba menene ba ba boka ne ba bawa ne na ubangiji kuma kyauta ce ta Allah ya yi ba su ya ba shi to da haka yana kiran su zuwa ga su bauta ma wannan ubangiji da ba su kyau ya ba shi kyautar nan su ma dan su samu to shine yace kala sai Yusuf yace lahu ma gare su mukbira yana ba su labari annahu cewa shi alimin lalle masani ne bi ta'abirin ru'ya da fassarar mafarki sai ce la ya ci kuma ta'amun babu wani abinci da zai zo muku turzakani da ba a baku shi fi ya zo muku fi manami kuma a cikin baccin ku illa na fatu kuma sai na ba ku labari bi tawilihi da fasara su fil yaka zata a bayyane kabla an ya ce kuma tun makan abincin ya zo muku ko ku an ya ce kuma tawilu tun kafin fasara abincin ya zo muku a gani da ido to zan faɗi to ku sani zalikuma wannan abin da kuka gani ina baku labari mimma allamani rabbi yana daga abin da ubangiji na ya sanar da ni to nan fihi a cikin nan akwai hassun kwadaitawa ala imanin bisa imanin su sun makawahu sai ƙara kwadayinsa da kauli da fadarsa inni taraktu to ni fa na kyale millata qaumin addinin mutanen da yake la yu'minu billahi ba su imani da Allah wa hum su mutanen nan bil akhirati dangane da lakira hum su takidun takide kafiruna masu kafircewa ne واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ai na ce muku na kya na jefar da addinin da ba mutanen da ba su yi imani da Allah ko to ba haka kawai na zauna zaman banza ba a'a wata ba ta sai na bi millata aba'i addinin iyayena ibrahima annabi ibrahim wa ishaqa da kakana annabi ishaqa wa yaquba da yaqubu kai a ne mutum ka taba jin haka uba annabi kaka annabi da annabi jika annabi eh shi kadai Allah ya ma haka annabi annabi annabi yaqubu kenan uban shi ishaqa annabi mahaifin ishaqa annabi ibrahim annabi shi kuma yaqubun annabi yusuf kuma annabi ga muna mun ko ko wannan mana da an ji daya biyu uku hudu biyar to sai a tsada lissafi na ba a san waye can gaba musulunci wai nan da an ce babanka musulmi ne ubanshi musulmi ne mahaifin ubanka musulmi ne kakan ma mahaifin kakan musulmi ne to da an wuce kakan kaka to sai a kama baki in aka yi wasa za a ji a iske hazo ko ko ciwake ko kuma a iske damina duk ba kai su ba to aka biya yi aka ɗaya in lissafi ya nisa can za a faɗa to amma shi kaji shi annabi uban shi annabi kakan shi annabi mahaifin kakan shi annabi ƙololuwar daraja sama da sama kamar mu ne na ce ɗan zarje mai wuka shi wuka yanka uban shi wuka yanka mahaifin kakan shi wuka yanka mahaifin kakan shi wuka yanka ai ka ga wannan sarauta ta yi lugure a wurin nan to ne ma kana lana bai kamantu gare mu ba an da shirka billahi min shay mu hada wani abu abota ubangiji li ismatina dan ka dan dan tsaruwan mu zalika tauhid wannan tauhidi min fadlillahi falala ubangiji ne da yayi alaina a gare mu wa ala nasu ba mu kadai ba har mutane walakin na kasaran na sai dai mafi yawan mutane wa man kufaru sune kafirai la yashkuruna ba sa yin godiya lillahi ga Allah fa yushrikuna sai yasa suke shirka sun masarraha to sai ya fito fili baro-baro bido a ma da kiransu ilal imani zuwa ga imani faƙala sai ya ce ya sahibayi sijin arbabun mutafarriqu na hayyuna lillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن يا كو أنجرن ياري a arbabin mutafarriqun yanzu alloli da yawa mabambanta khairun shi yafi ku imani da su amillahu alwahidul qahhar ko ko ubangijin da yake shi kadai yake ko mai yawan jaya ne to ku sani ma ta abuduna to khabar istifham wato tambaya ne na labari ne khabar istifham takririn wato ana ba da labarin tambaya ne na tabbatarwa ai kun san kaza kun san kaza kun san kaza ma ta abuduna min dunihi ba wani abu kai kuke bauta ma na wani Allah illa asma'a in banda sunayen da sammaitu muha ku kuka kirkire ta sammaitu da kuka ambace su da ita asnaman sune gumaka antum ku wa aba'ukum da iyayenku ma anzalallahu ubangiji bai saukar da min sultani wani hujja ba da hada bauta gumaka wa burhanan da hujja in aimal hukumar hukunci bai kasance ba illa lillahi sai na a gare ga Allah wa da wushi kadai amma da kuma shi yayi umarnin Allah ta abudu ka ku bauta ma kowa illa iyahu in ba shi ba zalika tauhid wannan tauhidi addinul qayyim to addini kenan madaidaici walakin na kasar na sai dai mai mafi yawan mutane wa mul kufaru su ne kafirai la ya alamu na basu san ma ya siru na abin da za su zamo ba ilai zuwa gare shi min al'azabi na azaba fa yi shirku na shi yasa suke yin shirka يا صاحبي السجن أما أحدكما فيزكي ربه خمرا وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
يا صاحبي السجن يا كو ينجرن ياري أما أحدكما دي دينكو أي أساكي شيني ميشايوا faya faruji to zai fita baki daga gidan yari ba da talatin nan da kwana uku sai ya tsira rabbahu zai je ya ci gaba da shayar da mai gidansa hamran inabi ala adati bisa al'adarsa wa amma la akharu amma na karshen faya faruji za a fitar da faya faruji shi ma zai fita ba da talatin bayan kwana uku ba nan ba da nan da kwana uku faya sulabu amma da ya fita za a tsire shi wata kulu tsayar tsuntsaye su rika ci min ra'asi da kansa هذا تاويل رؤياكما to kun ji fassarar farko fa kala sai kace ma ra'ayina sai ai wallahi mu ba dama muna jaraba kai fa kala ce oh an gama ko dai al'amuru bakin alkalami ya bushe ai riga an cika lamari alladhi fi tastaftiyani wanda kuke neman fatawarsa a cikin sa sa'altuma kunta ai sa'altuma kuka tambaya anhu gare shi sadakatuma kun yi gaskiya da gaske kuke am kazabtuma ko ko ƙarya kuka yi ta tabbata
wa qala lil ladhi dhanna annahu najum minhum dhkurni inda rabbik fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbi falabitha fi sijni bid'a sinin wa qala lil ladhi dhanna sai fada ma wannan da ya sakankance annahu najim shi kubutacce ne minhu ma daga samarin nan guda biyu wa huwa saki shine mai shayar da giya udhkurni in ka je ka ambaci sunana inda rabbika wajen mai gidanka fa qul law ka ce inna fi sijni gulama aiko akwai wani yaro a gidan yari mahabusa an tsare shi zulman dan zalunci ka faɗa masa ka faɗa haka a gaban sarki fa haraja tunda ya ta haba ai shi tunda ya ta farin ciki ya buga ya mamanta ba an sahu shaidan sai shaidan ya mantar da shi zikira yusufa ambatan sunan yusufu inda rabbihi wajen mai gidansa bala bisa haba Allah riga ya kadaro yusufu sai ya zauna bala bisa yusufu yusufu ya zauna fisijin gidan yare biyar a sinina waɗansu shekaru kila an ce sab'an shekara bakwai wakila ka ce isna ce asharata shekara sha biyu ne
وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خرب وأخر يابسات يا أيها الملأ وابتوني في رؤيي إن كنتم للرؤيا تعبرون نعم wa ƙala da maliku sai sarki ya ce maliku misir wato sarkin misra arrayyanu min alwalidi sunan shi kenan sai ya ce inni ara ai ra'aitu naga sab'a baqaratin shanuwai guda bakwai inji yara shanu shanu guda bakwai simanin kiba kiba ya kulhun abun ban mamaki sai ga sab'un ijafin kanjamammun shanu guda bakwai ya kulhun sun zo suna hadiyar sanunan masu kiba wa saba sumbulatin kuma sai na ga zangarniyoyi guda bakwai khudrin danyu jagal wa ukhara ana nan kuma sai na ga waɗansu ai saba sumbulatin sun wato zangarniyoyi guda bakwai ya bisatin su kuma busassu abun mamaki kadilta wal kadilta wat ta nade alal khudri wato akan koriyan nan sai tana sai tana biya wannan zangarniyoyin bakwai wa alat alaiha hatta haita tai sama ya yi halmalau ya ku jama'a abtuni ku bani fatawa fi ru'ya cikin wannan mafarki nawa ai bayyinu li ku mani bayanin ta'abira fassararta in kuntum in kun kasance ta'aburuna kuna yin fassara lil ru'ya ga mafalki fa'aburu fa to ku fassara mani ita qalu abgasu ahlam wa ma nahnu bitawilil dhalam bi alimin kalu suka ce ranka dare hadhihi abga su ahlam kaka damu ba wani abin tashin hankali bane ai ta kuɗa ta kuɗan mafarki ne kawai kaji to amma inda magana take wa ma na hannu bi tawilil ahlami ba alimi sai dai kuma ai mu ba mu san fassarar mafarkai ba to da haka suka ce da sun huta وقال الذي نجا منهما وادخ- وادكر بعد أمة ما أنبئكم بتاويلي فأرسلون
wa qala allazina ja minhuma wannan da ya tsira daga cikin samarin nan guda biyu dazu min alfatayni na wannan bayi guda biyu wa huwa saqi shine mai shayarwa wadda kar sai ya tuna fihi ibdalu ta'i an cikin sa an musanya ta ta koma dal fil asli a asali ta koma dalan dal ai wat zakara ne wa irgamihi ma da shigar da ta a gudu a cikinsa to firdali a cikin dal to shine wada firdali a cikin dal ai ta zakara to to da yace ai wat zakara to kaga can nan wat zakara kaga sai aka mai shigar da ta a cikin dal to shine kuma a wata kira wat zakara duk fasara su guda sai ya tuna ba da ummatin bayan wani lokaci mai tsawo sai ya tuna ah aiko akwai wani yaro da ya baro gidan yari ga abin da ya ce ga abin da ya ce ya manta yau ga dalilin hitowar shi tazo ana onar da ukun to ni zan ba ku labari bi ta wilihi da fassarar maholkin ku maholkin fassarar wannan maholki fa arsilu ni ku aike ni fa arsalu suka aike shi fa ta yusufa sai ya zo ma annabi yusufu ba kala sai ya ce يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خرد وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون faƙala sai ce ya yusufu ya yusufu ayyuha sidiqu mai yawan gaskiya da ni ne ba shi ba ya ce kace wani yawan gaskiya zaka tambaye ne ya muka da kai yau shekara na kaza sai yanzu ka da mun wuce dan ka bani sai da- da- da to aftina ka ba mu laba ka ba mu fatawa fi sab'i bakaratin cikin shanu guda bakwan da yake simanin masu kiba ya kulhunna sabuna ijafin abin mamaki wai kuma kan jamamuna hadiyar su wa sabi sumbulatin ka ba mu fatawar zanganiyoyi bakwai kudurin koraye wa ukara amma ga waɗansu ya bi satin busashi sun makalkale sun lauye su la'alliya da ko cewa ni a in koma ilan nasu zuwa ga mutane ayyul maliki sarki wa sabi da jama'asa la'alam ko cewa su ya alamuna sa san ta'abira ha fassararta
قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون kala sai yusuf ya ce tazra'una ai izra'u ku yi shuka saba'a sinina shekara bakwai da aban jere ai mutu ta da ta mai bin juna to wahiya tawilu sab'il wa sab'i simani to wannan shine fassara shanun nan guda bakwai masu kiba fama hasattum abinda kuka girbe to fadaru ku kyale shi fi sumbuli cikin zanganniya shi ka ka ka fadi lil la yafsu da dan kai ya lalace illa qalilan sai dan kadan min mata ku nuna wanda za ku rika ci fadru su to wannan sai ku sussuke shi summa ya na ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون summa ya ci min ba da zalika bayan shekarun can bakwai almukusi ba ta masu tsatse wadda kuka yi shuka kuna aje abincin sa har shekara bakwai to sab'un shidadun waɗansu kuma shekarun masu tsanani za su zo ai mujdibatin masu fari si'abin si'abun mu- mujdibatin masu fari si'abun masu wahala waya tawilu sab'il ijafi to kaji fassarar waɗannan shanu guda bakwai masu haɗe waɗancan to za su zo ya kunna su cinye ma kaddamtum abinda kuka gabatar da hunna ga shekarun can na shekarun can bakwai to kuka gabatar da su ga shekarun nan na fari min alhabi na kwaya almazru'i wanda aka shuka fisinina a shekarun can guda bakwai almukusmati masu tsatse ai ta kuluna ba ku rika cin sa fihinna a waɗannan shekarun na wahala illa qalilan sai abinda kai sai kadan za ku rage mai matu sununna abinda kuka aje
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون خاسرون sun mayaci min ba da zalika min ba da zalika bayan haka wani amun wani shekara zai zo bayan haka ai asab'il mujribati bayan shekarun nan guda bakwai masu fari to fi zai zo yugasun nasu za a taimaki mutane fil madar da ruwa fi cikin sa ko ko yugasu za a yi girgije bil madar yugasun nasu za a yi mutane mutane girgije bil madar da ruwan sama wa fi a wannan shekarun ya asrun za su ta matsan al'ana ba inabobi wa gairaha da wa gairaha da waninta li hisbihi dan tsatsansa
wa qala la malukutuni bi falamma ja'ahu ar-rasul qala arji ila rabbika fas'aluhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bi kaydihinna alim wa qala al sarki sai ya ce lamma ja'ahu ar-rasul yayin da dan aiken nan ya dawo wa akhbarahu ya bashi labari bi tawili ha da fassarar mafalkin nan sai ya ce ituni ku zo man ituni bi ku zo man da shi ai billazi abbarha da wanda wanda ya fassarar mafalkin nan falamma ja'ahu yayin da su Yusuf ya zo ja'ahu ar-rasul yayin da dan aike ya zo ma Yusufu wa talabu ya nemi Yusuf lil khuruj dan hitowa gidan yari kala sai yusufa ya faɗa ƙasidan yana mai nufin izhara bayyanar da bara'ati kubutarsa irje a'a ba zan hita ba koma ila rabbika zuwa ga mai gidanka fas'alu ka tambaye shi an yas'ala shi ma ya tambaye ji ma balun nuswati me halin matan nan allati waɗannan qatana aidiyahunna da suka yayyanke hannuwansu inna rabbi ai mai gidana alimu masani ne bikairihin da makircin da suka kulla fara za sai ya koma fa khabara malika ya ba labari ya bayar sarki labari fa jama'a wannan sai ya tara matan nan
قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا هاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين قال سلكي ما خطبكن ما خطبكن ما يشأنكم idrawatun na a lokacin da kuka nemi yusufa yunu yusufa annabsi ga kansa hal wajattun na min humailan ilaikunna ko kun ga ya karkatu zuwa gare ku ga biyan bukatar neman biyan bukatar ku gare shi kulna suka ce ha lillahi tsarki ya tabbata ga Allah ma alimna alaihi min su wallahi ba wata mugunta da muka sani ga yusufu mata kenan qalat imra'atul azizi sai mata azizu misra sai ta ce al'ana hasasal haƙo yanzu kan gaskiya zai bayyana ana rawatu wallahi ni na neme shi annabci ga kansa ba ruwan shi wa innahu shi yusuf din nan da kuke gani lamina sadiki duk inda mai gaskiya ya kai yusuf ya kai fi kauli a cikin fadarsa da yace hiya rawatni hiya hiya rawadatni annabci ko to fa aka fa kabira yusuf sai aka baiwa yusuf labari da zalika da haka fa qala sai yace to zaka ذلك ليعلم أني لم خنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك أي طلب البراءة نيمان كوكوتا ناي هكا ليعلم العزيز dan mai girma ya san anini lam akunhu ban ha in ce shi mafi hali ga iyalinsa bil gaibi a fake wa anna ubangiji kuma la yahdi baya shirye baya shirye da kai da laka'ini na makircin masu ha'inci sun matawa za a lillahi to sai kaskantar da kai zuwa ga Allah sai Sani ta nike za mu kara ne don liman da ya shigo yanzu. Thank you.